الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الكاتب الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا سيدي يا رسول الله كل بيدي فلم أجد غير خير الخلق لي سندي ويسرن أموري إنني وجل وعاجز وذليل أنت مؤتمدي وشد فقري فلا آوي إلى أحد إني أكو ثقة أن تأخذ بيدي لولاك لم يكن التكوين ما كلك الشمس ولا قمر لولاك مستندي الحمد لله من gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon ci gaba da wannan karatu mai albarka yau 24 ga watan Ramadana wanda hijiran ma'aiki alaihi salam 1444 wanda muna karatu cikin wannan littafi mai girma wato kitabu ash-shifa bi ta'rif huquqil mustafa sallallahu alaihi wa sallama na imam abul fadil al-kazi radiyallahu ta'ala anhu karatu mu da ya gabata mun yi magana a cikin wato sharafin nasaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau karatu mu je mana magana ne akan halatuhu sallallahu alaihi wa sallam fi daruriyat wato halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wato ad-daruriyat ma'ana al'amuran yau da gobe na manzon Allah wato irin yanda sayyidina rasulullahi yake tafiyar da rayuwarsa da kuma yanda wasu al'umma suke tafiyar da rayuwarsu sa'an nan yaya usulubin manzan Allah yake yaya halin manzan Allah yake cikin wato abin da ake ce masa al'aradul bashariya wato bukatu irin na yau da gobe na dan adam shin yaya ma'aiki alaihi salam yake gudanar da wato sha'anin rayuwarsa misali abin da Allah ya daura wa dan adam na dan adam dole ci abinci dan adati karfafa gudun duniyar manzan Allah yasa manzon Allah ya zama azhabal nasi duniya babu wanda ya kai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gudun duniya a cikin hadda me yasa manzon Allah ya kowa gudun duniya saboda manzon Allah ya fi kowa sanin hatsarin duniya ko manzon Allah ya fi kowa sanin Allah yasa yake lau wato da kun san abin da na sani da kun yi dariya dan kaɗan kun yi ku to sai kasance manzon Allah ya fi kowa wato ashadan nas fi dunya ya fi kowa gudun duniya ya kasance manzon Allah ta kai ga cewa manzon Allah ya yi wa fati amma akwai barbansa tana nan an bada ita jingine a gurin wani bai hude eh bayan wafatin manzon Allah aka je aka kai kudin wannan barban aka karbo ta manzon Allah saboda yanda ya san duniya ya fi duniya annabi bai taba tara wani abun da zai yi amfani da shi gobe ba aka ta taba kawo dinari da dirhami manzon Allah aka raba aka raba aka raba aka raba har ya saura aka ce cikin dare manzon Allah har ya kwanta annabi ya gagara bacci sai da manzon Allah ya tashi tukunna ya je ya raba wannan dirhamin sai manzon Allah ya ce al'ana sarahatu al'ana sarahatu sai yanzu na dina huta sai yanzu na ci sakat la yajidu inda hu dirhamu wala dinar ko dirhami ko dinari bai kwana a gurin manzon Allah yake yi to zarbul fadli bi qillatihi akwai wani daga cikin wato abinda ana ganin falala shi ne a karanta shi in ka duba wato al'adat wa taqalid al-arab daga cikin al'adun da musulunci da yazo ya tabbatar da su akai ya karfafa musu gwiwa akai daga cikin al'adun laraba akwai illatu ta'ali karancin cin abinci wanda wannan tana daga cikin al'adat wa taqalid al-arabiyya allati qabla al-islam wanda take kafin musulunci to da manzon Allah ya zo tare su manzon Allah bai wato lam yunkirha sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai inkarin ta ba manzon Allah ya karfafe su akai akwai illatu ta'ali karancin cin abinci ko akwai illatul manami karancin magana to wannan illatul ta'ami da illatul manamin nan karancin cin abinci da wato da karancin bacci suna daga cikin wato adawatu sayri ila Allah cin magana baya yawan magana da mutane mutum kullum ya shagaltar da harshen sa gurin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala bai yi magana ma cikin harkar mutane ba balantana yayi gulman wani balantana yayi annimimancin wani balantana ya ci naman wani manzo Allah ce man ka zana lisana u faqad naja a wani riwayan man sa mata faqad naja wanda ya shiru ya tsira shi yasa kaga manzon Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam askatan nasi lam bi kalamin law adda'ul addu la addaku annabi yana wani magana wanda da ne irgawa ne zauna da dai irga lafazi da harfin da manzon Allah fada a magana ta to wannan kenan illatul kalami karancin magana illatul ta'ani karancin cin abinci illatul manani karancin yin bacci domin aka ce mutum ya fiye magana mutum ya biya bacci mutum ya biya cin abinci to wannan ko a duniya ta ne ma ba iya yin komai wa kansa ballatana a gurin Allah to ana so mutum a gurin Allah ya kasance mai karancin magana sannan wal adratul al anani wannan abin to sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka duba zamu ga cewa abin da ya shafi kal gida'i kaman abinci wan naumi da bacci wato walan tazal al arab wal fuqama tatamadu bi qillati ma larabawa da masu hikima suna yabo gurin karancin waɗannan abubuwa guda biyu ma'ana gurin qillatin naumi wa qillatul wato wato wa qillatul ta'ani ko wata zummu bi kasrati ma sa'annan larabawa in kana yawan cin abinci kana yawan bacci kana yawan magana abin zagi ne a gurin yawanci haka ne da aka samu malamai kuma suna cewa wato man kasura akulu wanda cin abincinsa yayi yawa to kasura shurbuhu shan ruwansa bai yawa wa man kasura shurbuhu wanda shan ruwansa yayi yawa kuma menene wato kasratul balgham fi zihnihi majina zai yawa a kwakwalwarsa wa man kasura balgham fi zihnihi kasran shiyanuhu wanda majina yayi yawa a kwakwalwarsa kuma ba zai yawaita mantuwa sai ka ga mutum yana yawan mantuwa jantin kwakwalwar ɗan adam saboda kana cin abinci zaka shan ruwa yawan shan ruwa na kawo majinan kwakwalwa babu abin da yake kawo majinan kwakwalwa wato kaman yawan shan ruwa mutum yana yawan shan ruwa to majinan kwakwalwa kuma na yawa to shikenan dan adam ba zai iya tuna komai ba dan adam sai mantuwa shikenan idan an faɗa masa karatu wannan karatun ba zai zauna a kwakwalwarsa ba zai kasance ya manta wannan karatun ne wannan kenan wa galabati sha'wati musabbibun limadari dunya wal akhirah duniya da lahira ana samu shi ne da yawan sha'awa jalibul li adwa'i jasad shike yawan kawo cututtukan jiki wa kusharatun nafsi da kasalan lai wa mutlakud dimaji wa qillatuhu dalilun ala al-qana'a amma karancin abinci karancin shan ruwa karancin bacci karancin sha'awa wannan dalilun ne ala al-qana'a yana nuna wadatan zuci ma'ana mutum yana kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa milkun nafsi kuma mutum ya mallaki ransa ne idan mutum bai mallaki nafsu ba yana kuka uwansa tana son sa ba ta son wannan kukan amma haka da ta cije shi a jikin nonon saboda wannan cije shi a jikin nonon shine nasara ga shi dai shan nonon shine maslahan sa ko shine dai samu lafiya ita ma ya bata ta yi bacci amma haka dai hana ta ta yi bacci zai dame ta da kuka zai rane har wani kaji yaron sa yayi saboda ya bar shan nono ya canza abinci amma kuma tana duba masa maslahan gaba ne maslahan gaba take duba masa idan ba a raba shi da nonon yanzu ya sha wahalan barin shan adab rayuwarsa na duniya aka ce wato ainihin nasara shine saba wa rai wannafsu kowa aka ba wannafsu kashe da wanda yake cewa wa kalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma mahadaka nusa fataini fala tusi min huma kasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayd al-kasbi wal hakami yace wato ka saba wa shaytan ka saba wa rai malaman ilmun ta hana ka bin Allah shi ne tawakali kun nafsa tsara wace dawa shi ma wani ma hadakan musa fatahimi in sun tsarkake maka nasiha ka tumce su domin su zo maka da kayyadaccen abu ne fala tusi minhuma kasman wala hatman fa anta ta'rifu kayd al-kasmi wal hakami kar kai biyayya wa mai husuma wane ne ne za husuma ke dan kenan wala hakman ko mai hukunta maka abu rai kenan fa anta ta'rifu kayd al-kasmi wal hakami ka san wato kaidin mai sa husuma ka san kuma kaidin mai sa maka wato mai hukunta maka abu a cikin ranka to shine yake cewa wa nafsi ka tufli kuma tun daga can farko da yake cewa fa inna marati bi su'i ma ta'azab min jahri adi nadiri shay'i wal harami yana magana kan an-nafsul amara wala adad min al-bil jamil karam dayfun ala ma bira'ati ghayra mutashimi wa kuntu a'lamu anni ma uwaffiru kadam sirran badali min bil katami sai yana magana kaman yana yekuwa ma'ana nafsun sa ta masa tutu tai yayi yayi ta da Allah ta bujire ita fa nafsu ba za ta rayu ba ne ka kake ta lasta tuhiha hatta tumita ba da ka rayar da ita bai ta kashe ta kai da ka kashe ta shine ka kashe ta gurin hana mata duk abin da take so tana son abu amma ka dankana mata aka ce dai daga cikin manyan manyan bayan Allah manyan manyan shehu na muluzu bayan nan hiran ta taraya mata kaga dai cin nama ba laifi bane eh ba laifi bane amma saboda ya dankana mata azaba sai ransa taraya mata nama yake so yake sai ta a soya naman kaji a kawo kwando guda a ji a gabansa sai ya kalla ya wuya tsinke sai ce to baraki wanda ya yi haka wa nafsun sai dan kana mata irin wannan azaban to ai kaga ko ba za ta ibo wani sharholiyar duniya ta kawo gaban ta ba abin da yake ma halaccacce ma ya kawo ya mata kwalele ballantana kuma abin da yake na banza shi ne cewa wa dai taimaka mata ya kashe nafsu zalli bi rabbi jimahin wa dai zo ya taimake ni in dawo da tutsin ran nan na min min wato min min gawayati ha daga ma wato daga halakanta kama to raddu jima'ul kail bil ludani kamar yadda ake dawo da doki idan doki ya tuki da ake dawo da shi da linzami ko in don shi ya tutu ya ki ya tutu ya sa linzami to shi ma yana cewa wane ke makamin da linzami ku zo wannan nafsu na wanta ki ko fala tahum bil ma'asi kasra shahwatiha inna ta'ama yuqawwi shahwatan najmi yace kada ka nemi karya sha'awan nafsu da yawancin abinci kamar da muke faɗa yanzu yawancin abinci da yawancin ruwa shi yake kawo ƙarfin sha'awa shi yake tara maka kwakwalwarka har ya kasance kana son yin bacci sha'awa ya dame ka to wannan lokacin kawai sai ka ƙara samartakan ka da rayuwanka cikin hidiman mata cikin shi abun sha'awa zuyina lin nasu hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qana'ir al muqaddarati ko min az-za'ij wal fijjat wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harfi dalika mata'ul hayati ad-dunya wanda wannan jin daɗin a ce ka shagaltu da shi Allah ya baka lafiya ya tara ma mata ga dukiya ga komi kana zuwa shekara arba'in an cire maka jin daɗin wannan la'aur wato an cire maka jin daɗin baki ɗaya وإذا بلغ امرؤ خمسين عاما ولم تر فيه آثار الرشاد فلا تستصحبن له رشدا فقد أودى بهم بني الدجاج كون جميل له to ko an tara maka wannan kana zuwa shekara arba'in bulugul kamali kenan balaga ashid da kenan to jin daɗin wannan abin ya ƙare maka to ka fara nadama kuma kenan lokacin da zaka koma zuwa ga Allah ma'ana man jara ala tibahu jarat alaihi shay'u katahu duk wanda ya zalunci kuruciyansa to shekaran dattijantakansa za ta zalunce shi ma ma'ana jara Allah ba mu me ma'ana ya zalunci kuruciyansa ma'ana hadisin nan da manzon Allah da yake cewa iktanim kamsan qabla khamsin kani ka gani manci abu guda biyar kafin abu guda biyar ko a cikin ya ce mana akwai mene hayata ka qabla mautika ka ni baki rayuwanka kafin ka mutu duk a duniya ake samu duk abin da ake samu a duniya ake samu ita a duniya a duniya madiyatul akhirah duk abin da kaga mutum ya samu a lahira ba wai sai da mutum ya samu ba a'a anan ya tara ta yasa aka ce ka rayu a duniya kamar ba za ka mutu ba ko sa'annan kuma ka rayu gaji kamar da ka mutu gobe ka yi tunanin lahira ko to shine ka rayu ka mori rayuwanka kafin mutuwanka wa ginaka qabla faqri mazala ta ka wadati ka amfana da wadatan da Allah ya baka kafin talaucin ka ko sai ta mene wa shababuka qabla haramika karibati samartakan ka kafin tsufa ta zo maka to wannan shine dai fassara mana wannan quotation na maganar la ma'ana bai yi abin da ya amfani kansa a lokacin da wato yake unfuwanu shababi ba sai da tsufa to shi ma jarat alaihi shaihu ko ta tsufansa za ta zalce shi to in ma Allah ya tara maka wannan wato zina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanadir al muqaddarati min az-zahabi wal fiddati ko wal khayl al musawwamati wal an'am wal arshi wannan in ka tara jin dadin duniya Allah ba wani jin dadin duniyan da bai bari wato da Allah ya bari a wannan ayar komai Allah ya kawo da Allah ya tara su guri bai Allah ya ce to zalika mata'ul hayatid dunya mata'u in an ce menene mata'u sai na Ali ya fanta mana shi yace mata'u fa shine wannan kunzugun nan da mata suke lokacin haila in sun gama su je su jefar abola wannan shine mata'u to gaba ɗaya jin dukkan duniya ma mata duniya illa kalilin gaba ɗayan sa dan kadan ne kawai amma he ce ne wallahu inda hu husnul ma'ab kullu nabiyukum bi khairin min dhalikum lil ladina taqu inda rabbihim ya Allah jero maka kuma wanda Allah to wannan in Allah ya tara maka su kana zuwa shekara 40 wannan ka bar jin dadin komai saboda ka zo ka mana shaksiya jin dandanan ka ya ragu jin ka na sunna ya ragu ganin ka ne da ran da kake shekara 40 a ranar ka samu kamala wato shaksiya abin da turawa wato malaman psychology suke ce masa full personality ma'ana cikakken dan adam yana cika ne a shekara arba'in wanda duk wani al-idras al-aqli riska perception na hankali duk wani observation kamala aqliya kamala jismaniya kamala ruhaniya kamala fikriya to Allah ya tara wa dan adam a wannan gaban da tunani da hankali da zuciya da komai dan adam ya gama cika yana da tun 40 shekara 40 ya sa ka ga wannan shekarun Allah ke turo annabawa ma'ana shekaran da lokacin da hankalin adam ya iya karban komai to daga wannan arba'in din kuma ba shi kenan ana so a ga dan adam ya tattara ya koma ga Allah ne saboda daga wannan ranar komai na karaguwa dai musamman al-hawasul kamsa ko al-hawasul kamsa al-malmusat wal muzawwaqat wal mashmumat wal mubsirat wal masmu'at ko to duk raguwa da fara yi kawai da ka ji shan sigan ka ya ragu kana jin zakin siga ba ka ji a bakin ka a sa maka siga a sa ba ka ji ɗanɗanon gishiri ya ragu a bakin ka sai an yi maka magana da ƙarfi ka ji sai ka saka gilas ka karanta littafi sai ka rike abu da ƙarfi kafin ka fahimci menene to a wannan gaban kenan to duk ɗan adam din da ya ji Allah ala wato a zamani a shekarun ƙuruciyansa ba za ka ga ya tsufa yana shan wahala ba wallahi tallahi alƙawarin Allah ne ba za ka ga mutum ya tsufa yana shan wahala ba wallahi duk ɗan adam din da ya ji Allah yayi karatu ya bi iyayensa musamman wabil akaffi birrul walidaini wallahi ko baka yi karatu ba ko baka yi wani bautan Allah ne tarin yawa ba amma ka samu birrul walidaini nagartawa iyaye to duk duniya babu kamar sa a cikin ayyukan da Allah bari a doron kasa shine aikin da Allah yayi muqaranan sa ko bayan Allah ya ce a jiki sai ce mene wabil walidaini ihsana ko ka kyautata wa iyayenka إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا ولا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقفل لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا to haka ake so jirul walidaini shine abin da kana yi a duniya kafin ka bar duniya Allah ya nuna maka barru aba'ukum tabarru'ukum abna'akum ku bi iyayenku sai iyayenku su bi ka tun a duniya Allah ya nuna maka to idan kai wa iyayenka wannan nagartan tun kana karami to in ka girma rayuwanka kana zuwa shekara arba'in duk wani abin da dan adam ne yake fita je ya nemo shi to wannan abin sai dai Allah ya turo maka shi har yadda kake in ka bi Allah ka bi iyayenka ba za ka zo ka girma ga shekarun girma ga wahala kana ta yawan neman abinci ba wallahi tallahi ba ni cika alƙawari kaman Allah in dai ka yi wa Allah wannan damanan to Allah da man Allah bai ta alƙawari to Allah ya kare maka wannan damanan Allah ba dai barka cikin rayuwa kana shan wahala ba ko ba ko Allah bai baka tsaba wannan kuɗin ba Allah bai baka abin da kake muradin da shi Allah zai cika maka me yasa zaka ga manyan bayan Allah da zaka je ka ce masa su baka tsabon kuɗi babu amma duk wani abin da kuɗi ne zai Allah ya mutu da manan da wannan abin gashi nan yana nan to wannan shine kenan muna magana akan annabtu ko to na cewa wan nafsu ka tifli fala tarun bil ma'asi kasra shahwatiha kar ka nemi karya sha'awar nafsu bil ma'asi da saban Allah saboda inna ta'ama yuqawi shahwatan nahi shi abinci da ka ganshi da ruwa da bacci in ka hada su wayannan yuqawi shahwatan nahi yana karfafa sha'awan mutum ne to in kana so kai kasar shahwati abinda rai take so shi da ka hana mata to shine wannan shine kafin nafsi kenan shine la tu'iha hatta tumitaha ba za ka rayar da ranka ba sai ka kace ta muna tare wan nafsu katifli ita shi da yaro wato ita nafsu katifli kaman jariri ne in tuhmiluhu in karabi da shi ka kwantar da shi kawai to shabba ala hubbir radai yaron nan dai tashi ne yana son shan mama kawai shi a ta bashi mama kawai shi kawai saboda ka sabar masa da hakan baka tuge shi ba amma wa in taftinhu in ka kama shi karfi da yaji wannan yaron ka yaye shi yana zo baya zo yana ana gabacin dare to yan faɗi ne zai yayu to haka rai ita ma take ko yana cewa ko ba haka ba wannan mutu tabbin tumilu shabba ala hubbir radai wannan taftinhu yan faɗi ne fatirif hawaha wa hadir an tuwalliyahu yace ka kawar da kai game da sarrai wa hadir an tuwalliyahu na gargade ka karka bincike innal hawa ma tawalla yusmi aw yusmi abinda sarrai yake haifarwa sarrai zai sa maka dadi daga farko amma da karshe zai ja maka damuwa ne a cikin rayuwanka zai sa maka nadama a cikin rayuwanka ورائها واحد في الأعمال سائمة وإن يستلت فرعا فلا تصمي ورائها نفسك توكيتك كمان كي سنداني كان ركد إتا إتا كما ثانيا أقبنك كي mutane nan da ta tsaya da ta ji wata kuma karka bata ka kora ta gaba to haka nan nafsu sai abin da ta ga ya kawata abin banza ya ta kawata maka shi to shine wara'i hawa bil amali sa'imatun wa in hiya salat al mar'a in ta halatta maka wani makiyaya wani guri ka je kai barna to fala ta suni kam hasanan da bakin mar'i ka tilata min hadi yabda an sunna fatatani wa shadda sa'ita min ju'u miki bani rabba mahmazin sharru min ad-dukhami to haka dai har suke ta fada mana har zuwa karshe to wannan kenan wa kafu shahwati musabbabul lisiha kafu shahwati yana sawa mutum lafiya wa sifa'il khatiri yana sawa mutum tacewan wato katira naka wa hiddatu zihni tana sawa mutum kaifin kwakwalwa kama anna kasratin nawmi dalilun ala al-usula kaman yanda yawan bacci wani dalili ne wato na na kazantar nafsu kawai kullum tana yawan bacci tana cikin gafala ko wadda ake da rauni wa adamu zaka'i wal fitna wato yana nuna rashin kaifin sa'annan musabbibul lil kasri yana sa mutum kasala wa adatul ajiz yana sa mutum al'ada na gajiya sa'annan wa tabi'il umri fi ghairi naf'in da wala kan tadda rayuwanka cikin wato yin abin da ba zai amfane ka ba cikin rayuwa muna tare wato wa qasawatul qalb kuma dai kawo maka qasawatul qalb kamar yadda kullum muke faɗa in ka ci abinci ka sha ruwa wato akwai wani firin da yake tasowa daga cikinka ka zuciya yana kirji ne wannan tiririn shi yake dukan zuciyanka wannan dukan zuciyan da yake shi ne sa zuciyar mutum da kasance ka samu kasawa kasawa ta kalbi ko summa kasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal idarati aw ashadda qaswa wa inna min al idarati lama tafajjaru minhu al anhar ko wa inna min hala ma yantakaffu fa yakhruju minhu al ma'u wa inna min hala ma yahdathu min kashyati llahi wallahu bi gajin amma ta maluna Allah na mana magana akan zuciyar nan adam yadda take keka cewa har tafi duke keka cewa Allah ce ai duke akwai mai zubar da ruwa ko wa inna min hala ma ya'tiku min kashati llahi wa inna min hala ma yashaqqu fa yakhruju minhu ma akwai wanda daga ruwa na fitowa wani ma daga ga ya tsage in kaga duke ya tsage alama ne na tsoron Allah to wannan kenan wa gaflatihi wa mautihi shi dai kawo kasawatul qalbi zuciya ta samu kasawa to daga nan sai ta kai ka gafla shi ne ma'anan gafla shi ne gafalan zuciya ga barin Allah tabaraka wa ta'ala rafkana kenan daga nan ba wa mautihi sai mutuwar zuciya in aka ce zuciya ta mutu to shi kenan zuciya ta tashi aiki me ya kira da zuciya shine zikirin Allah to kaga ma ma'anan al-gaflatu ma'anan al-gaflatu anillahi ta'ala gafala ga barin Allah mancewa da Allah tabaraka wa ta'ala wa shahidu ala hadha ma yu'lamu daruratu wa yujadu mushahadatan wa yunqalu mutawatiran min kalam al-umam al-mutaqaddima wannan maganganun da kuka an kawo su nan wasu abu ne da an gan su karar ido da ido kuma tajriba ne kuma maganganu ne na malamai magabata kuma haka yake idan ka bibiya malaman zuciya wato ma'ana ulama tafsiyatun nafsi malaman da suka sanya ya ake zakkake ran dan adam da kuma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa zalika jazaa'u man tazakka wal hukama usalifina wa sha'arun arabu fa'iha wannan kenan hadisin mu yace mana حدثنا أبو علي السدفي الحافظ بقراءة عليه قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أبو بكر سهل قال حدثنا عبد الله بن سالم حدثني معاوية بن سالم أن يحيى بن جابر حدثه أن مقدام بن مأد بن يكبر بن يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لكن ma mala ibnu adama wi'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani ƙwarya a duniya wanda ya kai ya cika cikin sa ba to babu ƙwarya sharri da zaka cika a duniya kamar ka cika cikin ka kana cika cikin ka to ka cika ƙwarya sharri wa kanka har ibnu adama ukulatin ya ishi dan adam dan wasu abinci dan kadan a wani riwayan kuma bi hazz ibn ayat da hazz ibn adama luqaimatin ko ya ishi dan adam wasu yan kananan loma yuqimna bihi sulbahu wanda in ya ci wannan loman abincin zai tsayar da kashin in an ce sun ci ne tsarin kwasko dama idan yunwa ta kai yunwa wa mutum ya kan kasance ya ji ba tsariya ta kwara wanda Allah ce ya ishi dan adam lukai ma ta kan wasu kananan loma yuqimna sulbahu a wani riwaya yuqimna bihi sulbahu wanda zai tsayar da kashin bayan sa da shi fa in kana la mahalata in ya zaba guda ma ya ci abincin ya take cikin sa ya ce to fa sulusu bi ta'amihi raba cikin ka gida uku sulusi ɗaya cikin kashi uku ka ci abinci fa sulusu bi sharabihi kai cikin kashi uku ka sha abinta wa sulusun li nafsihi kai cikin kashi uku kuma ka samu daman numfashi dukkanin hadisan manzon Allah da zaka ga manzon Allah na ishara game da cin abinci da shan ruwa da bacci in ka duba su sihiyan ma'ana wato a health a sha'anin lafiya suna ba da garkuwa ne wa lafiyar dan adam manzon Allah ka duba hadisin da manzon Allah ya ce kar ku sha ruwa la tashrubul ma'a abban annabi ya ce kar ka sha ruwa kana kot kot kot kot da malamai suka yi bincike likitoci sai suka tabbatar a duniya babu abin da yake haifar da hepatitis ma'ana ciwon hanta kamar shan ruwa kot kot kot kot kot kuma wannan an samu shi ne daga hadisin manzon Allah sa'an nan wani hadisin ya kara cewa la yashri banna ahadukum al-ma'a wa huwa qa'im kar da yanku ya sha ruwa yana tsaye nan ma malaman likitanci suka yi dogon bincike akan menene idan mutum yana shan ruwa a tsaye jijiyoyin da suke ɗauka sakon wannan ruwan ina suke kai ruwan suka tabbatar babu abin da yake sababar da kidney ma'ana ciwon koda kamar shan ruwa ma ruwan yake dukan kan kidney naka dare wanda kuma so ake jijiyoyi ne za su kai maka ya yi circulating ya tace ya zuba na fitsari a buladanka sauran kuma ya yi distributin nashi ya je da shi wato jijiyar ruwa kada ya kai shi jijiyar jini ka tabbatar babu abin da yake kawo kumburin jiki ma'ana ya kasance ruwa ya bi jijiyar jini kamar wannan shan ruwa a tsayin to duk wani hadisi da kaga manzon Allah yana magana akan bacci manzon Allah na maka magana idan ka kwanta ka kwanta ta dama idan ka kwanta karka ci abinci a kishin kide kar ka yi kaza a kaza to wannan abun yana itibari ne game da lafiyar dan adam idan da abinci sa kai dukkanin almaharimul islam duk wani abin da musulunci ya haramta shi ko menene wannan abin ko menene ko ya yake to in kai nazari sai ka samu akwai wani illa game da lafiyar dan adam a cikin wannan abin da aka ce maka karka ci naman alade to ka je ka samu malamai masu bincike in aka maka bincike game da naman alade da ka samu akwai illan da yake particularly a cikin nan adam to almaharin al-islam duk abin da musulunci ya haramta yana ikibari wato da ka samu na tafiya da lafiyar dan adam to wannan kenan to da manzon Allah ya raba wannan cin abinci shine daidai da daidai ka raba wato cikin ka gida uku ka ci abinci daya ka sha ruwa daya sai kuma ya bar maka da numfashi da anna kasratin naumi manzon Allah ya ce yawan bacci min kasratil akli yawan cin abinci da yawa shi yake haifar da yawan bacci wa shurbi shi yake haifar da yawan sha al sufyan sauri bi qillati ta'am yumlaku sahrul layli to kaji abin da bayan Allah su yake da karancin abinci ake mallakan hana ido bacci da daddare saboda mutumin da ya ci abinci ya take cikin sa da abinci da daddare yana gamawa sai ka tsara sai bacci kawai amma in ka ci dan kadan wato kaga qillatu ta'am ya kawo maka mene illatul manami dama mun ce koda as-sa'irina was-salikina ila Allah tabaraka wa ta'ala ne ba su da guzirin abin da ya wuce guda hudun nan as-salikina ila Allah ko ba su da gurin Allah illatul ta'ani ko karancin cin abinci ko wa illatul manami karancin bacci ko wa illatul kalami karancin magana wal azratul al-anami da kuma nisantan jama'a wannan kenan to yace bi illatul ta'ani yumlaku sahrul layl da karancin cin abinci ake mallakan wato raya dare wa kana ba'du salaf la ta'kulu kaseeran yace magabata suka ce kada ku ci abinci da yawa fa tashrubu katiran sai ku sha ruwa da yawa dan mun ce kasratu akli ta'am yurisu kasratu shurbul ma'i ko in kun sha ruwa da yawa kuma fatar ka su katiran sai ku yi bacci da yawa fa tashrubu katiran sai ku yi asara da yawa wa qad ruya anhu sallallahu alaihi wasallama annahu kana ahabba ta'am ilayhi ma kana ala dafafin ko kuma ma kana ala dafafin mafi soyuwan abinci a gurin manzon Allah shine abincin da za a yi da'ira ana ci aka ce ba a taba ganin manzon Allah yana cin abinci shi kadansa ba kamar yadda muke karantawa cikin ɗabi'un manzon Allah wa kana yaqulu ta'ama al ajiri annabi na cin abinci ne tare da bayi aka ce fantetan da manzon Allah ke cin sabatu rijali aka ce maza guda hudu ne suke kama kama suke dauko katan daro wanda idan da a ci abinci in an zo an ajiye manzon Allah tare da bayi suke cin abinci manzon Allah bai cin abinci kadan sa in ana cin abincin nan manzon Allah wa kana ya'kul ma yalihi annabi a gaban sa yake ci saboda manzon Allah bai da hadama annabi gaban sa yake ci annabi yana ci annabi shi yake fara kira hannu a cikin abinci yasa lokacin da aka ji aka yada zango a gurin bahira tun manzon Allah da kai shekara 12 yake cike da makaribul akhlaqi ba sunna shekarun kurciya bahire ba su abinci aka ce ina akwai wani yaro a cikin ku yace eh yana can gindin bishiya na zo aka ce a kira shi zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa annabi na zuwa na sa hannu a cikin abinci na cin loma daya loma biyu loma kuma zalla sai zara musu je kuma cikin bishiya kawai je zauna gaisa to haka in ana ci abinci an yi da'ira manzo Allah na ci abincin da yake gaban sa ne kuma abin mamaki wa ya akulu bi asabihi salasa alwusta wasababa wal ibham annabi ba cika hannayen sai yake ya tuza hannu da cikin baki kamar yanda muke inda mu ci abinci kaga mutum yayi loma ya zuba ya tsunsa nan duka sai shige baki ba a'a ya kun bi azabi salata da ya tsanna nasa guda uku annabi daukan abinci yake annabi ba diba ba dauka yake haka sai ya sa bakin sa annabi na yin loma daya biyu zuwa bakwai annabi za ka ga ya cire hannunsa annabi zai cire hannunsa ya bar sahabbai suna cin abinci wayal aku aklau wayal aku yarahu ba'da al-akli annabi sai ci sai ya saka hannayensa bayan ya gama cin abinci alaihi salam to shikenan in an gama cin abincin kuma wayatba'u ma waqa min as-sufrati abincin da ya fadi a saman kwanan ya fado a ƙasa a ƙasa annabi zai ɗauka yana hurewa yana ci yana cewa ake rufa aji a sarbu baraka ƙarshen abinci ya fi albarka wata rana abu hurairu ya zo gurin manzan Allah yunwa ta kai yunwa ya rasa yadda zai ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin manzan Allah manzan Allah ya manzan Allah shi ma yunwan yake ji iya yunwa amma manzan Allah sai ya ajiye aka zo aka yi da'ira a gefen manzan Allah manzan Allah sai ya ɗauki nono haka sai ya rike manzon Allah sai juya ya juya gashi dai Abu Hurairah shi yazo da kukan yunwa amma kuma Abu Hurairah yana hannun hakunan manzon Allah ne sai aka samu wani ne a hannun daman manzon Allah wani karamin yaro sai manzon Allah sai mika masa tunanin Abu Hurairah nonon nan dan kadan ne kabun fa a zago fa nonon nan ya kare sai ji yake yi mai wajen hadisin yace har Abu Hurairah yana dada kallon yaron ma'ana ya bari fa kare sanye aka ce ya ja ya ja ya mika mata aka ce sai da aka yi da'ira sahabban manzon Allah nan sai da aka zago kan Abu Hurairah manzon Allah sai karba sai ba shi sha abu wai da yake na sha nonon nan na sha na sha yake na miƙa nonon nan wa manzon Allah tamkar nonon nan ma ba wanda ya kurba ko kurbi a bakin sa yake manzon Allah shi ma ya sha ya sha ya sha ya sha sallallahu alaihi wasallam tabu manzon Allah wa kana tibbul haliba annabi na san madara kan nama a cikin zira'i ma wata ranar sabin manzon Allah yayi abinci ya saka abinci aka kawo nama sai manzan Allah ce ya miko masa zira'i ya miko manzan Allah zira'i ya ci manzan Allah ci manzan Allah kare cewa ka kara miko min zira'i manzan Allah ya ci ci manzan Allah sai ta ya rasulullahi wai kan zira'i nawa ne a jikin akuya manzon Allah ke wallahi inda kai shiru da duk lokacin da nake ka miƙo min zira'i wallahi da zira'i da ka miƙo min sallallahu alaihi wasallama to kaji manzon Allah kenan to haka ma wato haka ma yake yake wa an aisha ta tace lam yamtali jawfun nabi sallallahu alaihi wa sallama shibi'an qattu cikin manzon Allah bai taba cika da abinci ba ko so daya aka ce manzon Allah bai taba shan madara kuma ya sha zuma a wannan ranan ba aka ce in ya sha zuma yau to dai hakura ne yace bare bare hada wa'annan abu guda biyu ba yasa a zamanin sai namar an kawo masa ga zuma ga ƙwaryen zuma ga ƙwaryen nono yace udmani fi ina in wahidin yace abubuwa masu daɗi a cikin ƙwarya ɗaya yace ni ba zan ci ba kuma ba zan haramta ba amma manzon Allah har ya rayu bai taba cin wannan abu guda biyu ba annabi in yace manzon Allah ma akala al-khubza an-naqiyya min an-nukhala bai taba cin wato mata ko gurasa wanda babu dusa a cikin sa ba ma'ana sha'ir ko alkaman da za a je a sirfa ba a taba sirfe shi ba manzon Allah da tsaya yake ci saboda gudun duniyar manzon Allah da dusan da a je a nika da dusan da a zo a hada ayi kullun a kawo manzon Allah shine ma akal kubzan nasiya min al-nukala to manzon Allah bai taba cin abinci har ya koshi ba wata rana an ce an taba kawo hadiya wa na Fadima saboda su hadiya ake ba su ba a ba su sadaka saboda sadaka kazanta ne na dukiya ko eh shi zakka tsarkake dukiya ne ko kamar yadda Allah yake fada manzon Allah kuzu min amwalihim sadakatan tusahiluhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawataka sakanun lahum ko wato kaga ji zakka ma'ana sarkin dukiya ne kaga da sun dukiya ne su kuma ahlul baiti ne da takaku ne ba sa cin dafi sai dai a ce hadiya ban kama da hadiyan ma samu tsiraru har ta zauna za ta ci sai ta taso ta zo gurin manzala ta ce wallahi ya rasulullahi har na zauna zan ci sai na jira na ba zai mun dadi ba sai na kawo maka kaci manzon Allah ce wallahi Fatima binti Muhammadin wannan shine abincin da ya shiga cikin mahaifinki tun kwana uku da ya wuce kaga manzon Allah ya kwana uku bai ci abinci ba to wannan shine darura irin na manzon Allah shine halatu fi darurat ma'ana abinda shi manzan Allah Allah ya ba shi fa mafatihul furuzi fa Allah ya sakkare wa manzan Allah komai wallahi Allah ya ba da dama wa manzan Allah in manzan Allah dauki ganyen bishiya yake zama zinare wallahi zai zama ko warawa zatul jibalu shummu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shamali eh mu koma can baya yana ce mana wato wa shadda min sababin asha'ahu wa dawa ta tal hijarati kashan mutarfal adami annabi ya ya daura cikin manyan duwatsu suna cewa ya rasulallahi ka taba mu zama zinare an nafsihi da kansu suke neman manzan Allah taba su amma fa araha ayyama shamimi manzan Allah ya kauda kai iya kauda kai to wa akkad zuhudahu fi hada daruratahu inna darurata la ta'zu ala al-ismi fa kayfa tad'u ila ad-dunya darurata man lawlahu lam tukhrij ad-dunya min al-adami محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل نبينا الآمن النائي فلا أحد أبر في القول لا منه ولا نبي صلى الله عليه وسلم manzan Allah ba su ne darurar duniya ba da take tara manzan Allah ba to wannan kenan wa annahu kana fi ahli la as'aluhum ta'aman annabi shi da matansa ba annabi shi zai je ya fita manzan Allah ya ce ya fi son iyalansa su ci abinci daga abin da ya nemo daga hannunsa da irki da bini manzan Allah na kasuwanci yana kiwo mutanen makka ana ba wa manzan Allah dirhami da dinari manzan Allah na tarawa ya ji bakansa kasuwanci tun na ɗan shekara goma sha biyu ya yi kasuwanci cikin dukiyar na na Khadija baba'a ko wabta'a washtara ko wa raja'a bi yakin azimin manzan Allah ya yi kasuwanci manzan Allah ya hana zama haka kawai sallallahu alaihi wa sallama to manzan Allah shi ne fa dai fita da kansa ya je kasuwa wata ran ma manzan Allah rance zai yi a ci abinci a gidansa da wannan rancen da a zo a ci abinci a gida maza Allah da ta kasuwa da kafansa sai za su ke cewa mali hazar rasul ya kullu ta'am wa yamshi fil aswaqi dan sun ga manzo Allah na yawo a kasuwa yana yaje nan yaje nan manzo Allah da ta kasuwa aka ce mayafin manzon Allah annabi ya yi wa Fatima mayafin tana nan a matsayin jingina ne a gurin wani bai hude annabi ya bada jinginan wannan mayafin ya karba abinci ya ci sai bayan wafatin manzon Allah aka ji aka ne da wannan mayafin tukunna aka biya wa manzon Allah wannan bashin Allah dai yi wannan cefanan ya ɗauko da kansa ya kawo gida amma la ya tsalu um ta'aman annabi baya tambayin iyalansa abinci wannan da Allah ya ce ina abinci na yake kamar yadda masu gida suke yanzu ga mutum ya shigo da tinkaho kulan sama na daban ne a'a manzon Allah wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya'kulu ma wajada min al-mubahi annabi na cin abin da ya samu ne halattacce kawai duk abin da ya zo wa manzon Allah shi ne wata ma manzon Allah kawai yakan tashi ne kawai wani sahabi ne da lura cewa manzon Allah na jin ya ce ku tashi mu je gona na sahabi yake aje gonarsa manzon Allah ya je ki dabinan gonarsa kawai shi shikenan wannan sahabin ya ta jin daɗi ya ta jin daɗi yau annabi ya ci dabinon gonarsa sallallahu alaihi wa sallama wala ya tahashawu kuma annabi bai taba ganin wani abu kai kamar yanda mu a dabi'an mu da mu ji sha'awan wani abu ka je kana sha'awan ka ci nama kana sha'awan ka sha kaza shi manzon Allah baya yin wannan eh in at'amuhu akala wa ma at'amuhu qabila in sun ba abin idan sun ba manzon Allah abinci shikenan haka manzon Allah zai zauna ko bai ci abincin ba dama dama ya ce inni abitu inda rabbi yutimuni wa yuskini dama ni a gurin Allah nake kwana shi yake ce da ni yake ta da ni to shi yasa idan manzon Allah ma yayi jawmul misali hakan ba zai baka mamaki ba ko ba haka ba tunda an ba bashi abincin ma bai abin nan wa ma sakahu mishi wa ma sakahu shariba abin da suka bashi abin sha ya sha an ba su bashi ba shikenan bai tambaya sallallahu alaihi wa sallama na'am wa fi hadithin sahihin qawluhu sallallahu alaihi wa sallama wani ingantaccen hadisi fadin manzon Allah yake cewa ana amma ana fala akul mutaki'an manzon Allah ke ni da kuka ganin nan ba na cin abinci a kishin kide والاتكاء هو التمكن للعقل shi ittikai wato wato kamar yadda idan mutum ya ci abinci kaga ya karkace ya zauna yanda cikin zara da baki dam to manzo Allah shi baya haka wa taqawwud fil jurusi ko kuma mutum ya zo ya zama bubbuda kafa kal mutarabbi kamar allati atamidu fi al jalis ala ma ta'tahu ko kuma zama irin zama na kasaita wanda zaka ga mutum ya zauna ya kika ala hadhihi al hay'ati yastaqi al asla wa yastaqdi min ko kuma zaman da zai nuna mutum yayi wannan zaman zai ci abinci manzo Allah dubai wannan zaman annabi zai zo ya zama ne kawai ya dur ya gobba na durkusa sai ta abinci wal julusu sallallahu alaihi wa sallama innama kana julusuhu lil akli julusan mustawfiz muqiyan zaman manzo Allah inda ta abinci kamar zaman mutumin da yana nan ya zo ya yunkura zai yi amai ne ai kaga mutumin da zai amai ba zai zama sarauta ba ai mutumin da zai amai ba zai zo ya zama tarabbu ba ko zai zauna ne akan diga diga sa tsugunawa dai wanda ya san ba tabbata dai wato ba tabbata dai a gurin amma ba na gama zai tashi to haka manzo Allah yake dan tsugunawa kadan kawai in yake iba shi kenan wa yaqulu innama ana abdun aqulu kama yaqulu abdu manzo Allah na cewa ni bawa ne ina ci ne kamar yanda bayi suke ci kisa aka ce wa yaqulu ta'ama mal abidi ko ina ta abinci tare da bayi sallallahu da bayi suke zama sallallahu alaihi wa sallama wa kadhalika nawmu haka bakin manzon Allah masu zubar da manzon Allah suka ce mana dai ku tabassumu dariyan manzon Allah burmushi ne ba taba ganin manzon Allah yayi burmushi har aka ga dasashin manzon Allah ba mashi takallu tafiyan manzan Allah takallu'i ne sa'annan naumu hul ijfa'u baccin manzan Allah rufe idanu ne kawai manzan Allah rufe idanu sai yake e kana kalilan baccin manzan Allah dan kadan ne manzan Allah tace na Aisha tace na bacci farkon dare wa yaqumu laylu wa yaqumu nisfuhu wa akhiruhu annabi ya tashi tun daga tsakiyar dare har gari ya waye eh sai da zalika al-asar sahiha wa ma zalika faqad kana sallallahu alaihi wasallam yace ina ina ya tanamani wa la namu qalbi manzan Allah ce idanuna ne suke bacci amma zuciya na bai bacci وكان نومه على جانبه الأيمن بشي من زن الله نكون تاواني أبنغرن سنان داما استزهارا على قلة الدعام واتو على قلة النوم واتو بشي أبنغرن داما نوني نبي سكرن بشي لأنه على الجانب الأيسر أحنأه yin bacci in ka kwanta ta gefen abuna ko yanzu kai ne ka jarraba da ka kwanta ta abuna ka bi jin daɗi saboda cikin ka ya fi kwanciya ta nan gefen saboda nan ne bangaren me yasa aka ce idan ka zo yin biyan bukatan ka na bayan gida wato ka ji kenan mala a cikin fikin ko babu kada ilhaja aka ce ka ba da karfi ta bangaren hannun haguna in ka ba da karfi ta bangaren haguna idan ka je yin wato biyan bukatar karban gida za ka ji kayi ba tare da nishi ba saboda ainihin uwar hanji na dan adam tana bangaren haguna ne to duk lokacin da ka kwanta ta bangaren haguna za ka ji bacci ya kuma ka dadi za ka ji kayan cikin ka ya kwanta saboda uwar hanji a gurin take to saboda manzon Allah bai so baccin ma yawa sai kwanta ta gefen dama kawai shine li annahu ala janibil aitar ahna'u li wudu'il qalbi bacci a bangaren hagona ya fi nutsuwa gurin nutsuwar zuciya ko kuma ya ta'allaku bihi min al'adha al-badina da kuma abin da ya rataya na kayan ciki boyayyu in kin dille mai da ayyul janibi al-aishar saboda kayan cikin adam sun fi karkata zuwa ga bangaren haguna sai sarki zalika istiqal bihi in ka kwanta ta bangaren haguna da ya sa maka nauyin bacci wa tuli da ya sa maka kuma tsawon bacci wa idza nama an-na'imu 'ala al-ayman in ne bacci bacci a bangaren dama kuma ta'allaqa al-qalbu zuciyansa da ta zama tana rataye ne ba dai baccin yin daren da yake so ba fa asra al iqamata kuma dai saurin tashi ne bacci a bangaren dama walan ya murku istiqra wato bacci ba dole zo ya girme yadda yake tayin bacci ne tayin bacci to kaga duk wani abu a rayuwar manzon Allah darasi ne duk abin da annabi yake ai sai kaga wata maslaha batariya da manfa'a insaniya a cikin ta duk kuma abin da manzon Allah ya hana yace kar ayi to sai kaga madarra bashariya wa iza'a insaniya a cikin ta wancan da ka samu manfa'a insaniya wannan da ka samu ai za a ga shari'a a cikin ta to haka rayuwar manzon Allah take hayatuhu kulluhu nurun wa ilmun wa hikmatun wa azmun wa hammun sallallahu alaihi wasallam haka rayuwar manzon Allah take Allah kada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين.